الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله فقد أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا توالوا إلى أن قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما كان ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أهجر قلب رجل واحد منكم لا نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه الزخرف غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه نعم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadan cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau sha ɗaya ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda kuma yake daidai da biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi na karatun littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar shaikhul islam taqiyuddin أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى كما وانا شيني درس منا سبعين دقاء منا تكين شره حديث أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma ya ruwaito daga Allah ta'ala wato alhadisul qudsi hadisin da imamu ahmad yake cewa huwa ashrafu hadisi ahli sham shine mafi daraja da tsadar hadisin mutanen sham Allah ta'ala ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi milki shay'a يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله تعالى يا كوباينا لو أن أولكم da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljannunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikinku ma za da zalika fi mulki shai'a wanda ba zai ƙara wani abu a cikin mulki na ba ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi fajirci daga cikinku ma na ƙasa zalika min mulki shai'a wannan ba zai tauye wani abu daga cikin mulki na ba wannan yana nuna maka cikar wadatuwar ubangiji ta'ala kamalu ghina Allah subhanahu wata'ala wa kamalu qayyumiyatihi ubangiji ta'ala al-qayyum ne shi yake tsaye da zatinsa as-samad ne alladhi yuqsadu ilayhi bil hajat shi ake nufa da bukatu baya da bukatar kowa baya da bukatar komai a gurin kowa shi ake bukata a wajensa abinda Allah ta'ala ya baka na arziki na ci da sha da sutura abinda ya baka na shiriya dukkan wannan ihsani ne ubangiji ta'ala ya yi maka ba dan yana da bukatar wani abu a wajenka ba ba dan ka biya shi da wani abu ba ihsani ne tafaddulan ahsana ilayka tafaddulan yayi maka wannan ihsani ne kawai saboda yayi maka falala amma ba don yana jiran ka amfanar da shi da wani abu ba ba don wannan ya ƙara masa wani ƙarfin milkin da da ba shi da shi ba saɓanin sauran halittu waɗanda za su kyautata ga waninsu domin kyautata wannan za ta amfane su za su kyautata ma wani ko dai ta amfane su wajen jawo musu abin da yake maslaha gare su ko ta amfanar da su wajen kade musu abin da yake tsautsayi ko cutarwa gare su li jalbi manfa'atin aw li daf'i madarra wannan shine abin da yake faruwa tsakanin halitta da halitta tsakanin mutum da mutum shugabanni na duniya sukan kyautata wa talakawan su domin su samu da'ar talakawan su domin mulkin su ya ƙara ƙarfi domin su samu gindin zama saboda haka sukan yi ihsani domin su samu wannan sannan sukan yi ihsani domin su kaucewa bore da ainihin ƙimbin umarninsu wato don su kare kansu daga wani abin da zai iya cutar da su idan ba su yi wannan ihsani ba to Allah ta'ala ba haka yake ba Allah bai yi maka ihsanin da ya ambata a cikin wannan hadisi na gafarta maka zunubai ba dare da rana ko na shiryarwa ko na ciyarwa ko na tufatarwa Allah bai maka shi ba domin yana tsammanin ya samu wani amfani daga wajenka haka nan al'amuru wa nayu ubangiji zai umarce ka zai hana ka zai umarce ka ya hana ka ba don yana da bukata a wajenka ba kamar yadda katada yake cewa Allah ta'ala bai umarci bayansa ba bai umarci bayansu da wani umarni ba لحاجته إليهم ما أمر الله عباده بأمر لحاجته إليهم Allah bai umarci bayansa su yi wani abu don yana da bukata wajensu. Wala na hahun an shai'in bukulan bihi alaihim. Allah bai hana su yin wani abu ba don yana so ya musu rowar wannan abu, ba don yana rowar wannan abu bai hana su. Wa inda ma amarahum lima fihi salahuhum wa nahahum amma fihi fasadu Allah ta'ala ya umarce su ne da abinda idan sun yi su za su more abin ya kuma hana su abinda yin sa zai cutar da su zai jawo musu barna saboda haka abinda Allah ta'ala yake umarni da shi da abinda yake hani gabarin sa yana yi ne domin maslahar bayansa ba don maslahar shi ba wannan sabanin dukkan wani mai isa ko mai mulki a duniya yana umarni ne da abin da ya san cewa shi ma yana da maslaha a ciki yana hana abin da ya san cewa shi ma zai cutar da shi kuma bin umarninsa da barin abin da ya hana shi ne ƙarfin mulkinsa idan zai ba da umarni a ƙibi ko zai yi hani a ƙi hannuwa to mulkinsa rauni zai yi saɓanin allah ta'ala wannan baya tasiri a cikin mulkinsa ko ka yi ko kakkai in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid ku kafirce ku da wanda suke doran kasa gaba daya wannan ba zai cutar da komai Allah ba zai cutar da Allah komai ba Allah mai cikakkiyar wadata ne hamid wanda ake gode masa ne saboda ka ubangiji ta'ala ba yana da wata bukata a wajen bayansa bane shi yasa a nan yake cewa da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance mafi za su kasance zukatansu za su zamo kamar zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah wato zuciyarsu ta daidaita wajen tsananin tsoron Allah wato zukatan dukkan halittun Allah mutum da aljan na farko da na ƙarshe su zama kamar zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen tsoron Allah domin shine atqa atqana billah wani ce ana atqakum billah wa a'lamukum bih na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah to da kowa da kowa na farko da na ƙarshe za su kasance masu tsoron Allah kamar yadda zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam take cike da tsoron Allah to wannan fa ba wai zai kare Allah da komai bane aka mu za mu mori sakamakon wannan tsoron Allah din da muka yi haka nan da a ce zukatan halittu duka na farko da na ƙarshe mutane da aljanu za su zamo kamar zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikinmu shi da iblis shi fi kowa fajirci a cikin halittun Allah to da kowa zuciyarsa na farko da na ƙarshe za ta zama kamar zuciyar iblis to wannan ba zai cutar da Allah komai ba saboda haka ubangiji ta'ala bai halicci halittu ba sai don su bauta masa su amfana da bautar ba wai dan shi ya amfana ba shi yasa da yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai yace ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin haka ubangiji ta'ala bai sama da ƙasa da ruwa da duwar watsu da tsirrai da mutum da dan adam da dabbobi da tsuntsaye Allah ta'ala bai halicce su ba dan shi yana da buƙatar wannan ko dan ibadar su za ta ƙara masa wani abu a mulkinsa sa duk wanda ya yi kansa ya yi wa duk wanda ya saba wa Allah kansa ya cutar sannan ya ce ya ibadi lau anna awwalakum ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-bahra إذا غمس فيه المخيط إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة Allah ta'ala ya ce ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su haɗu su taru a dandamali ɗaya a farfajiya ɗaya fasa'aluni duk su roƙe ni fa'aɓaitu kulla insanin mas'alata kowa in biya masa bukatarsa in bashi abin da ya roka ma na ƙasa zalika min ma'in ni wannan ba zai tauye wani abu da yake da yake tare da ni ba illa kama yanqusul bahr idza ghumisa fihi al-mikhyat ghamsatan wahida sai kwatankwacin abinda wato teku zai ragu da shi yayin da aka nitsa masa allura aka sa masa allura nitsawa daya wannan shi ma yana nuna maka cikakkiyar wadatar ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala babu abin da yake tare da shi baya raguwa ballantana ya kare ma indakum yanfad wa ma indallahi baq abinda kuka tara zai kare amma abin da yake wajen Allah baqin mai wanzuwa ne sauraka Allah ta'ala abin da yake tare da shi na arziki bayarwa ba ta rage shi inna haza da rizquna malahu min nafat da ce wannan arzikinmu ne kuma baya karewa wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a Allah ce abincin in aljanna akwai kayan marmari masu yawa la maqtu'atin ba wanda suke yankewa ba kamar yadda ka san kayan marmari a duniya akwai lokacinsu akwai lokacin kakarsu akwai lokacin da babu su suke yankewa to na aljanna ba sa yankewa kullum karuwa suke in ka ci ɗaya sai a samar da biyu madadinta in ka ci biyu sai a samar da hudu sauraka la maqru'atin wala mamnu'a kuma ba za a hana ka kaci ba ba za a ce ka ci da yawa ba ka ci ka ci iya cinka ka yi haɗama iya haɗamanka babu wanda zai hana ka to wannan abincin aljanna ke da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahih hadisin salatul kusuf na annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nuna min aljanna har na kamo al-unqut naga al-unqut wato hantsar inabi hantsar inabi na aljanna yace da na kawo muku shi nan da an ci an ci har zuwa tashin kiyama bai kare ba da sahabbai sun ci sun barwa tabi'ai tabi'ai sun ci sun barwa atba'ut tabi'ina da yanzu muna nan da shi muka yi buɗe baki eh saboda abincin aljanna ne to abin da yake gurin Allah baya raguwa ba abin da yake rage mulkin Allah shine yace da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutane da aljanu tun daga lokacin da aka fara halitta har zuwa ƙarshen halitta daga halittar farko da Allah ta'ala ya fara yi da ƙarshen halittar da zai yi gaba ɗayansu za su tattaru su haɗa a dandamali a fili ɗaya kowa ya buɗi baki ya roƙi Allah buƙatarsa da irin yarensa kowane yare yake ji da miliyar da yake da ita sama ko ƙasa kowa ya faɗi buƙatarsa Allah ta'ala zai ji buƙatar kowa la ta tadakhalu indahu lughat harsunan ba za su shishige wa junansu ba a gabansa yanzu kai mutum biyu in suna magana a gabanka in kai dan juya ka kalli wannan wance sai ka ce me kace ga su a gabanka ba wasu su su biyu to Allah ya ce da na farko da na ƙarshe da mutum da aljan duk a haɗu a lokaci ɗaya kuma a yi roƙon a lokaci ɗaya kuma kowa ya tambaye shi buƙatarsa wanda bukatun yan adam da yawa kowa da irin tashi kowa da irin tashi yanzu da za a ce a tattara bukatun waɗanda suke masallacin nan to in ba a yi sa'a ba kusan adadin bukatun da za a ga adadin mutanen don ko da an yi tarayya a wata sai kaga wanda ya ɗan ƙara wanda ya ɗan rage ya ƙaro da waccan wanda ko da za a yi tarayya akan wasu abubuwa wanda ɗan adam yake bukata to za a iya rabuwa kai watakila uku kake bukata wani ya fi ka haɗama goma ya tambaya wani ma ya fi ka wani ya haɗa kaza da kaza wancan kuma ba da su ya haɗa ba to wanda duk ba zai rikita Allah ba zai san kowa bukatar da ya roƙa kuma kowa da zai ba shi bukatarsa ya biya masa bukatarsa ce ma na ƙasa zalika min mulki shai'a wannan ba zai rage komai daga mulki na ba ba zai rage komai daga mulki na ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tashbihi ce sai dai kamar yadda zaka dauki allura ka tsoma ta a cikin teku tsomawa ɗaya ka ciro ta teku bahar maliya ka tsoma allura ka dago ta kana ga bahar maliya zai ji cewa an kebe shi eh bahar maliyan nan ƙoramu ne suke suke ƙaro shi ko daushe ba raguwa yake ba ƙaruwa yake saboda ka ba abinda zai rage shi babu abinda zai rage shi a nan ba ana nufin cewa yadda allurar nan za ta ɗan ɗauko wani abu wanda watakila a ce to ai ya ɗan ragu ko ya ne da ai sai ya ɗan ragu saboda ka shi ma mulkin Allah a nan a'a ana so a nuna maka nisbar wato gwargwadon abin da aka baka daga cikin abin da Allah ta'ala ya mallaka gwargwadon abin da duk da za a ba na farko da na ƙarshe duk bukatunsu gwargwadon abin da za a ba su in aka tara bukatun gaba ɗaya bai fi gwargwadon abin da allura za ta za ta ɗauko na ruwa a jikinta bayan da aka aka sa ta a teku ma'ana nisbat wato nisbar abin da za ku samu daga cikin abin da kuka roƙa a mikin Allah bai fi nisbar abin da wannan allura za ta tsomo za a tsomo da ita ba daga cikin teku kaga wannan ba nisba bace ta zo a gani ba nisba ce ta zo a gani ba saboda haka kamar a ce maka ba abin da zai ragu daga mulkin Allah ba abin da zai ragu daga cikin mulkin Allah saboda raguwa ta abubuwa akwai abin da abin nan abubuwa ne waɗanda suke a ayan wanda daukan su ake yi su daga guri zuwa guri wanda zaka yi cewa in suna da yawa aka zo abu abu 100 in aka dau abu 10 a cikin sa ya dawo 90 abu dubu aka dau abu 100 ya dawo 900 kaga raguwa yake a dauki wannan akai can an rage mutanen da suke nan masallaci adadin su ya kai kaza in aka ce ba biyu ba uku adadin ya ragu wannan saboda ayan ne suna daukuwa daga guri zuwa guri akwai abin da suke arad ne ausaf ne ausaf ba ba, ba sa raguwa dan dan na baka ilimi na baka ilimi wannan ilimin da na baka zai rage nawa ilimin ne ba zai rage nawa ilimin na karantar malami ya karantar da dalibinsa ya ce na ba shi ilimi kaza na ba shi ilimin hadisai kaza wannan bayan nuna ya rage nashi ya ba shi nashin yana na yadda yake shi wanda ma yake karantarwa kulle iliminsa hauhawa yake karuwa yake yi saɓanin wanda yake da dukiya inda ya iba to ragewa yi sai dai kuma allah ƙara masa amma dai wannan da ai iba ta rabu amma ilimi shi dan ka ba mutane ilimi baka jin cewa ai yanzu ka dan yi sakayo ka dan rabu babu wannan duk da cewa ana cewa an fitar da ilimi ce na fitar da ilimi na kamar yadda hadisai muke cewa wanda ya fitar da shi ya fitar da shi amma yana nan tare da shi kuma Allah ya ce kaburat kalimatun takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba Allah ya sifanta kalmar da take fita daga bakin zai sifanta ta da fita amma tana rabuwa da da zatinsu tana nan tare da zatinsu cewa warisa Sulaiman Dawud ya gaji annabci ya gaji ilimi wanda ya rage ilimin annabi Dawud ne ko ya rage a'a thumma awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina da Allah ya gadarwa waɗanda ya zaba daga cikin bayansa littafin sa wanda ya nuna ƴan bayan da aka gada suna sun aka ebe kamar yadda zaka gaji dukiyar mahaifinka a ce ka tafi da dukiyar a'a saboda waɗannan ausaf ne ba a ayan ba ne ausaf ne za ka don ka an ilmantar da kai ba a rage abin nan saboda ka a nan abin da ake nufi tashbihi ne don ka gane nisbar wato gwargwadon abin da Allah ta'ala yake ba mu a cikin mulkinsa bai takkara karya ba kamar yadda annabi musa alaihi salam na khadir yake ga annabi musa a.s. lokacin da wani tsuntsu ya zo ya sauka bakin a bakin kwalakwalansu ya sa bakinsa ya tsatsagi ruwa ya tashi annabi musa a.s. annabi khadir yake cewa annabi musa a.s. abinda wannan ya gwargwadon abinda wannan tsuntsu ya tsatsaga daga cikin wannan teku shi ne gwargwadon wato nisbar iliminmu da ilimin Allah ilimina da naka duka saboda haka ilimin Allah ta'ala ba raguwa zai yi ba kuma ba za ka iya kewaye shi ba wala ya fi tsuna bihi ilma ba za ka iya kewaye ilimin Allah gaba ɗaya ba saboda haka abinda duk zai ba wa bayansa duk kyautar da zai musu kamar da annabi ya sifanta shi saha'ul laili wan nahar ne kyauta yake yi dare da rana yana bayarwa dare da rana ba kakkautawa ba kakkautawa kullu yawmin huwa fi fi sha'an to shine Allah ta'ala yake cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha ce to kadai wannan ayyukan ku ne uhsiha lakum ina kididdige muku ayyukanku thumma uwaffikum iyaha sannan in cika muku ladan sakamakon ayyukan faman wajada khairan falyahmadillah to duk wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda duk ya samu wani alkhairi to kada ya zargi kowa sai kansa wato wanda yana nuna maka wato Allah ta'ala mai cikakken adal mai cikakkiyar falala ce mai cikakken adalci shi zai shi zai yi umarni na aikin shari'a alalahul khalqu wal amru shine mai cewa ayi kaza daidai ne a bar kaza ba daidai bane shi zai datar da kai da shari'a ka kane wannan umarnin da wannan hannun ka yi aiki da shi shi zai taimaka maka akan wannan shi zai baka al'i'ana ya taimaka maka akan wannan shi zai baka sabati akan wannan aiki sannan kuma ya baka lada in ka aikata sannan ya dindinka maka lada saboda haka kaga shi ubangiji ta'ala duk abin da yake maka tafaddulan yake maka kyauta ce yake maka ila iyaka ya rage naka kai ka aikata shi yasa duk abin da zaka samu kanka a cikin aikin alkhairi to ka rika yi wa Allah godiya shiriya ce daga wajensa shi ya na farko shi ya aiko manzannin da littattafan da bayanin da ilimin da umarnin da hanin har kasan me yake so kasan me ba so kasan me maslahar ka da wanda abin da ba maslahar ka ba bai barka haka na a cikin duhu didin ba shi ya maka wannan to bayan haka kuma shi ya baka shiriyar sannan shi ya datar da kai ya kafe maka zuciyarka akan gaskiya baka karkace ba baka zabe ba ba shi kaga duk wannan tafaddulan ne bayan kayi wannan kuma ya baka lada ya girmama ladanka ya yawaita ladanka kai abu daya kinka maka shi goma ya ninka maka shi azafan kasira ninkin ba ninkin duk wannan ubangiji ta'ala yana yi maka wannan tafaddulan kaga ashe ya cancanci ka gode masa ya cancanci ka gode masa saboda haka a nan duniya zai iya sakanka maka ka ga sakayyar aikinka a duniya abubuwan da kai mai kyau ubangiji ta'ala ya sa maka azzikirul hasan ya zama na ana ambatanka da kyakkyawan ambato ana maka addu'a kullum aka tuna da kai ai maka addu'a a faɗi alkhairinka rayuwarka ta yi kyau ta yi daɗi ka samu rayuwa mai nutsuwa a duniya man amila minkum min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sauraka duk wanda ya aiki na kwarai mutum namiji ne ko mace ce a nan duniya yana mai imani falanuhiyannahu hayatan tayyibah to zamu rayar da shi rayuwa mai dadi mai kyau ya rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba fargaba ba tashin hankali ba kidimewa ba rikicewa rayuwa babu hayaniya ya samu daddadin rayuwa kaga wannan sakamako ne tun a duniya Allah ta'ala ya bashi sannan a lahira Allah ta'ala ya saka masa da mafi kyan abin da ya aikata niddanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun yadan ka masa sakayya akan aikin sa saboda haka ubangiji ta'ala zai kididdige aikin ka duk abinda kai ba a rage maka komai na alkhairi na aikin na na aikin alkhairi da aka da kai ba wani aiki da zaka yi na aikin alkhairi ubangiji ta'ala ya hana ka ladansa a ce ba za a baka ba ko ai maka rintansa من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wanda duk aikin alkhairi daidai da ƙwayar kobayya to sai ya ga sakamakonsa haka nan wanda ya aiki daidai da ƙwayar kobayya na sharri shi ma sai ya ga sakamakonsa man ya'mal su'an yujza bihi wanda duk yayi mummunan aiki da shi za a saka masa sauraka ubangiji ta'ala ya kididdige komai ko da mu mun manta abinda muka yi ubangiji ta'ala ba zai manta ba kamar yace ahsahu Allahu wa nasu Allah ya kididdige wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada bayi suka samu abinda suka aikata gashi nan a halarci ubangijinka ba zai zalunci kowa wani abu ba فهناك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما وبنجي تعالى baya zalunci daidai da kwayar zarra idan mutum ya aiki kyakkyawa ubangiji ya rubanya masa ya bashi lada mai girma sauraka ko me dan adam yake yi akwai masu rubutawa yana nan a taskake ko shi ya manta ubangiji ta'ala bai manta ba akwai kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna nan suna sane da abin da duk kuke aikatawa babu wani abin da zaka aikata ubangiji ta'ala bai san da shi ba yau matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah ce ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata muhdaran an halarto mata da shi na alkhairi ne ko na sharri ne saboda haka babu babu wani abu face ubangiji ta'ala ya ya sa an rubuta shi kamar yadda cewa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai ubangiji ta'ala ya rubuce shi a cikin littafi wanda yake mabayyani a taskake yake ranar gobe kiyama a baka komai naka gashi an gama komai karanta iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونشيني مأنر إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أيكم كني لنكي قلد دقيمكس سنة إن شكا مكو لادن وتو إن باكو لادن كتككي cikakken lada a nan duniya haka ne ba ku ladan ku cikakke a lahira faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alkhairi to yayi wa Allah godiya domin shi ya shiryar da shi ga wannan shi yasa in aljanna in sun shiga aljanna suke addu'a alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan saboda ka ubangiji ta'ala shine wanda zai ya shiryar da kai kuma shine ya nuna maka hanyar shiga aljanna Allah ta'ala ka sa muna ciki wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda duk ya samu akasin haka aka je aka halarto masa littafin sai ga akasin abin da yake sa rai to kai zargi kowa sai kansa ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله إن ولا أبو يساميك ميدادي جدادة فمن الله دون لقى الله وما أصابك من سيئة دون ولا أبو كوم مونا ليساميك فمن نفسك أي فمن ذنبك ذنبك كان يجاومك ubangiji ta'ala baya zalintar kowa ce fala ya lumar da illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kansa to shine Allah shine amala yace fa amara Allah fa amara subhanahu
على ما يجب العبد في خير وأنه إذا وجد شرا لا يمن لا يمن وكثير من الناس يتكلم برسالة
mala yace fa amara subhanahu bihamdillahi ala ma yajiduhu al'abdu min khairi Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da gode masa bisa ga abinda bawa zai samu na alkhairi wa annahu idza wajada sharra fala yalumu illa nafsuhu sannan idan ya samu ya samu sharri to kada ya zargi kowa sai kansa cewa kathirun minan nasi yatakallamu bi lisanil haqiqati ce da yawa daga mutum mutane suna magana da harshen hakika wala yufarriqu bainal haqiqati alkawniyati alqadariyya baya bambancewa tsakanin alhaqiqa alkawniyya alqadariyya almuta'alliqati bi khalqihi wa mashi'atihi wacce take da alaka da halittar Allah da mashi'arsa wa bainal haqiqati ad-diniyya da haqiqa ta addini al-amriyati ta umarni da hani almuta'alliqati bi ridahu wa mahabbatihi wacce take da alaka da yardarsa da sansa wala yufarriqu baina man yaqumu bil haqiqati ad-diniyati baya bambancewa tsakanin wanda yake tsayawa da aiki da hakika ta addini muwafiqan lima amara Allah bihi yana mai dacewa da abinda Allah ya umarni da shi ala alsuni rusulihi a bisa harsunan manzanninsa wa baina man yaqumu bi wajdihi wa zawqihi da wanda yake tsayawa bisa ga aiki da abinda yaji a ransa ko kuma yaji yayi masa dadi غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة ba tare da yana izina da alkur'ani da sunna akan haka ba wato anan ibn taymiya ya dawo kan maganar da yake domin dama gabar da yake so ya kai gare ta cikin wancan hadisi da muka gabatar shine ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu a wannan ƙarshen wannan hadisi Allah ta'ala ya umarci bayansa da cewa in sun ga alkhairi su gode wa Allah su yi wa Allah godiya da ya ba su dacewa bisa ga wannan aikin in sun ga akasin haka to kada su zargi Allah ta'ala ko su zargi wani su zargi kansu domin ubangiji ta'ala bai bar su a duhu ba bai kyale su sakaka ba ya aika musu da annabawa ya saukar musu da littattafai an musu wa'azi an karantar da su kuma an baka hankali cikakke na ka auna abin da kake sauraro gaskiya ce ko ba gaskiya ba an baka dama na ka zaɓi wanda kake ganin shi ne daidai amma duk kasarayar da waɗannan damammaki da ka samu don haka in ka je ka samu ubangiji ta'ala da ayyukan da bai sa ka ba wanda tuntuni an yi maka gargaɗi a kansu zan me za ka zargi wani ba wanda za ka zarga ba wanda za ka zarga sai kanku sai kanka ce falata lumo ne wa lumo an fusan yadda iblis yake cewa kada ku zarge ni ku zargi kan ba ruwa na to saboda Allah ta'ala ya maka guzurin duk abin da ya kamata ya maka guzurinsa shi yasa idan mutum ba hukaci ne Allah baya kama shi da aikinsa da na laifuka saboda ya cire masa wani abin da da shi zai auna ya gane daidai wanda ba daidai ba mutumin da aka tilastawa shi ma Allah ta'ala baya kama shi saboda tilasta masa aka yi ana iradarsa ta buga ta rabu da shi baya da wata irada ta shi ta kansa sai yadda aka yi da shi haka nan yaro da bai balaga ba bai fahimci bai yi maslaha saboda bai ba maslaha saboda haka nan dabba da Allah ta'ala bai bata guzaran hankali duk waɗannan Allah ta'ala baya musu hisabi na ya kama su da cewa sun yi laifi kaza sun yi laifi kaza to amma kai da ya baka dukkan waɗannan muqawwimat dukkan waɗannan mu'ahhilat ya haɗa maka waɗannan sifofi amma duk gaba ɗaya ya zama na ka watsar da su baka amfana da su baka mai da kamar dabba to anan kaga ba ka da wani uzuri da zaka gaya wa Allah ba ka da wani hanzari da zaka faɗa a gaban Allah ba aiko maka manzannu ba an aiko ba ba karantar da kai ba an karantar da ba ka taɓa jin karatu alqur'ani ba na taɓa ji ba ka taɓa jin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam na taɓa ji akwai waɗanda suka hana ka kai imani suka ce in kai imani za su yanka ka ko za su kashe ka babu to me yasa ba kai ba ka da wani hanzari saboda haka babu wani wanda zai yi hujja da da kaddara anan hujja da kaddara iblisanci ne shirka ne sai lausha Allahu ma ashrakna wannan magana ce ta mushrikai ka ce kai ai da Allah ya ga dama sai yi ka mutumin kirki sai yi ka mai da'a sai yi ka mai biyayya sai yi ka kaza sai yi ka kaza wannan mushrikai ne suka faɗi wannan kamar yadda muka karanta a baya haka hujja ce iblisiya hujja ce ta shirka iblisu da ya tashi gaya wa Allah ta'ala bayan ubangiji ta'ala ya yanke masa hukunci ya kore shi sai ya ce rabbi bima aghwaytani ba wai bima gawiya huwa ba bima agwaita ni Allah tunda har ka batar da ni wai Allah ne ya batar da shi to saboda haka ni ma zan ci gaba da barna la uzayyinanna lahum fil ard wala ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin saboda haka yana yi wa Allah barazana tunda dai ka batar da ni to zan ci gaba da batar da kowa ni ma bazan bazan abin ba zai kare kaina ni ɗaya ba sai dai da a tare a halaka to wannan hujja ce ta iblis mutum ya ce shi ma ai Allah ne ya yi masa haka wannan ita ce ake kira alhaqiqa alkauniya alhaqiqa alkauniya a wasu gurare ibn taymiya yana yana kiran abin alhaqqul mawjud akwai alhaqqus sabit akwai alhaqqul mawjud dole ka zama kana bambance tsakanin alhaqqul mawjud da alhaqqus sabit alhaqqul mawjud wanda yana da alaka ne da alkhabariyat abinda yake abinda zaka ce gaskiya ne ko ka ce ƙarya ne dukkan labarurrukan da alqur'ani ya bayar na al'ummomin da suka wuce da abinda suka aikata na ƙaryata annabawa da abinda ya same su na hushin Allah wannan duk labarin alhaqqul mawjud ne sunansa alhaqqul mawjud an yi mutanen annabi nuhu sun kafircewa Allah sun bauta wa wasu gumaka an yi mutanen annabi hud an yi mutanen annabi salih an yi mutanen annabi lut an yi mutanen kowanne ga irin kafircin da ya yi a baka labarin kafircin da suka yi an yi su abu jahal su alwalid ibn mughira manya-manyan kafiran ƙurashawa ga irin kafircin da suka yi ga irin maganganun da suka rika yi na kafirci wannan duk gaskiya ce gaskiya ce abu ne da ya faru kaga wannan alhaq ne almawjud amma ba za ka yadda ka ce tun da Allah ya ba da labarin sun yi ba to kai ma ba za ka yi bari ka yi tun da an cewa abin gaskiya to bari ka yi aikin irin nasu tun da ai gaskiya ce a gaskiya ne a labari amma ba alhaƙus sabit ba ne alhaƙus sabit shi ne abin da Allah ya umarni da shi da abin da Allah ya hana to wani ita ce ake kira alhaƙiƙatul kauniya alƙadariya da alhaƙiƙatul shari'iyya addiniya to wasu mutane sai su fake da alhaqiqatul kauniyya alqadariyya wacce take da alaka da halittarsa abinda Allah ya halitta Allah ya halicci shedan ya halicci ayyukansa ya halicci mataimakansa ya halicci ayyukan da suke yi duk Allah ne ya Allahu khalaqakum wa ta'malu wanda duk Allah ne ya halicci wannan sannan duk abinda suke yi ba su yi wani abin da sun fi karfin Allah bane ko wani abin da sun yi shi dan Allah ba yadda zai yi da su ko meye suka yi karkashin mashi'ar Allah suka yi in Allah ta'ala ya ga dama zai rugurgu da su ba su iya motsawa ba abin da za su yi Allah ya saka musu hannayensu don haka karkashin mashi'arsa suke yi wannan ita ake kira alhaqiqal kauniyya Allah ya bar abin ya wakana ya kasance abin ya wakana ya kasance an gane Allah ya halicci abin da duk abin da za a aikata ba abin da ba a halittar Allah kalmomin da kuke ji maganar da nake duk halittar Allah ne sauraka in ta alkhairi ce halittar Allah ne in ma wani ne yake maganar da ba mai kyau ba halittar Allah ce sauraka wannan duk khalqihi ne am wannan ita ce ake kira alhaqiqal kauniyya alqadariyya an gane sauraka a nan ɗan adam ba zai yi hujja da wannan ba ya ce tun da Allah ta'ala ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza kawai bara tun da Allah ya alhanzir bara in ci alhanzir tun da giyan ma aishi ya halicce ta to bara a sha giyar wannan ba za ka yi hujja da wannan ba ana fakewa ne ana riƙe alhaƙiƙar shar'iyya addiniya al'amriya shi yasa ubangiji ta'ala ya haɗa su guri biyu ce duk nashi ne ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق تتي الحقيقة الكونية القدرية شيء هلت كو ما يدك جني da mai kyan da mara kyan ta halittar Allah ce shi ne abinda yake jigo na imani da bawa baya zama musulmi ba zama muni sai imani bil qadari khairihi wa sharrihi Allah ya san da shi shi ya halicce shi shi ya samar da shi kuma baya wakana sai karkashin mashi'ar Allah da iradarsa babu abinda yake wakana ghasban an subhanahu wa ta'ala ce da baya so da yaƙi da ya so sai an yi a komai za ka yi sai ƙarƙashin bashi'ar Allah to wani haƙiƙa ce kauniya al'amuru da ya faɗa ikon shi ne haƙiƙa al'amriya a shari'a shi yake umarni yake hanawa shi ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza abu ne mai kyau ka yi shi zai sakan ka maka a kansa zai saka aljanna ya ko annabawa su ta bayanin waɗannan abubuwa wannan haƙiƙa ce shari'a haƙiƙa ce shari'a to waɗanda za su fake da alhaƙiƙal kauniya su ce mu ƴan haƙiƙa ne ai kana ji ko ce mu yan hakika ne mu mun kai mun gano hakika ma'ana shahidul qadar sun gane ko mai kai ma la fa'ila illa Allah shi ne ce la fa'ila illa Allah ai duk abin da kai Allah ne yayi saboda ka kai ma ka da laifi to waɗanda suka dau wannan janibin su ne zaka ga cewa a gurin su babu haram a gurin su babu haram kuma dukkan wani abu da za su yi suna iya ce maka Allah ne yake yi suna ce maka Allah ina tunawa tun muna tun muna makaranta muna secondary cikin irin masu wannan akida din zai tsaya a gaban allo ya ce jama'a duk abin da kuka ji kawai ina faɗa Allah ne yake faɗa magana da nake muku duk Allah ne yake zai zai zo da Qur'ani ya zauna akai saboda shi abunsa da wanda ya zauna da wanda ya karanta da wanda ya taka da abu da suka yi tunda duk aikin Allah ne to wasu suna amfani da wannan cewa ai tunda komai Allah ne yake yi to me laifin su su a ciki ba aikin su bane aikin Allah ne sai ai aikin Allah ne to shine nan malam yake magana ce da yawa daga cikin mutane ya takallamu bi lisanil haqiqati yana magana da lisanil haqiqa amma la yufarriqu bayna al-haqiqati al-kawniyya al-qadariyya al-muta'alliqati bi khalqihi wa mashi'atihi amma baya bambancewa tsakanin abinda ake ce masa haqiqa kauniyya al-qadariyya haqiqa da take da alaka da kaddara wacce take da alaka da halittarsa da mashi'arsa baya bambance ta da tsakaninta da tsakanin al-haqiqa ad-diniyya al-amriyya haqiqa ta addini ta umarni da hani almuta'alliqati bi ridahu wa mahabbatihi wanda take da alaka da abin da ya yarda ayi kuma yake san abu sauraka ba a hujja da kaddara a wajen aikata zunubi wanda duk yayi wannan to babu shakka wanda ya kama hanyar iblis ya kama hanyar mushrikai wala yufarriqu baina man yaqumu bil haqiqati ad-diniyah naka baya bambance tsakanin mutumin da yake tsayawa a ganshi da tsoron Allah da takawa da bin alkur'ani da sunna sau da kafa ya gane cewa wannan shine waliyin Allah na gaskiya wannan shine wali na gaskiya wanda yake tsoron Allah yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yake aiki da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita yake riko da al'amru wan nahyi wannan shine yake rike da alhaqiqar diniya shine waliyi na gaskiya inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaqun wannan shine waliyi na gaskiya koda baka ga wani abu sunan shi karama a gurin sa ba wannan imanin da tsoron Allah da takawar da ibadarsa ita ce babbar karama da Allah ya masa babu karama da Allah zai maka fiye da ya baka imani da takawa da tsoron Allah ka bauta wa Allah yadda yake so babu karama da tafi wannan to koda baka ga wani abu wanda zai daure maka kai ba wanda zai gigita ka to wannan shine waliyin gaskiya wancan kuma wanda ba zai bi Allah ba bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba baya sunna bai san sunnar ba ma an faɗi sunnar yayi faɗa da ita ya take sunnar yayi wa Allah ƙarya yayi wa manzon Allah ƙarya ya yi zalunci ya yi cuta ya saba wa Allah ƙarara amma sai a ganin wani abu na saddabaru tare da shi sai ya riƙe wa mutane rufa ido a ce ko yana tashi sama yana tashi sama ana yana kamar kamar jirgi ko tafiyar tafiyar kwana uku zai yi ta a cikin 'yan seconds yanzu ne ya ce maka ya je maka ya umara ya dawo shaidanin da suka rika wajen bautar shaidanin sukan ɗauke su su yawo da su su kai su su je su yi wata hajji ma wacce ba ita ce musulunci ya zo da ita ba hajjin da za a tsallake miƙaci ba ba ihrami ba dawafi ba abin nan sai dai a je arfa a dawo to wani sai ya rubu da wannan sai ya ce wannan waliyi ne saboda mai saboda ya ga alhaƙiƙar kauniyar ƙadariya tare da shi saboda haka wani matsafi ne wani ɗan rufa ido ne wani ɗan fo wannan wani ɗan damfara ne saboda ka yana da hanyar da zai yi ya cuta ya damfare ka ko ya maka rufa ido ko ya maka wayo ko ku a'a ma yana ta'amuli da sihirin zaka zo ya maka wani abu na sihiri kanka ya daure ya daga carbi ya saki bai faɗi ƙasa ba da sarki gashi nan yana rufe bai faɗi ƙasa ba duk zai iya nuna maka wannan saboda yana ta'amuli da aljanu da suke taimaka masa lam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza saboda haka yana cikin waɗanda shaidanu suke ƙara ingiza shi saboda suna ba shi taimako to wani sai ya rudu da wannan alhaƙiƙa wannan haƙiƙa ce kauniya kadariya dan an gan shi zaune kawai a cikin iska ba akan kujera ba ba akan teburi ba wanda ya rike shi kawai an gan shi ya zan ya harde a duba kasansa ba kujera wannan ba umarni bane alqur'ani ba hani bane alqur'ani ba sunna ce zo da wannan ba saboda haka wannan haƙiƙa ce kauniya kadariya so wannan ba shi zai mai da shi wali ba biyayyar da zai wa Allah da'ar da zai wa Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine zai mai da shi wali to shine mala yace da yawa daga cikin mutane ba sa bambancewa tsakanin man yaqumu bil haqiqati diniya wanda zai tsaya a aikace a ganshi yana aikata haqiqa diniya haqiqa diniya shine al'amr wan nahi yana bin umarni sau da kafa yana gujewa abinda Allah ya hana muwafiqan lima amara Allah bihi ala alsunu rusulihi yana bai dacewa da abinda Allah ya umarni da shi akan harsunan manzanninsa wa baina man yaqumu biwajdihi da wanda shi kawai zai tsaya da aiki ne biwajdihi abinda yaji kawai zuciyarsa ta gaya masa wa zauqihi da abinda yaji yayi masa daidai ya dace da shi wanda zai ce kawai yaji a ransa kaza shine za a yi ba alqur'ani ba ba sunna ba kawai alwajd tsabar alwajd tsabar abinda zuciyarsa ta haifan masa ta gaya masa ta karanta masa ghaira mu'tabirin zalika bil kitabi was sunna ba tare da la'akari da alqur'ani da sunna ba to yace da yawa mutane ba sa bambance wannan ba sa bambance wannan shi yasa sai aka rika bin wasu da sunan waliye ko ba waliye bane dan dan fara ba waliye bane saboda bi saboda abinda ake kallo a wajen su shine alhaqiqatul kauniyya alqadariyya ba a hararo alhaqiqatul diniyya ash-shar'iyya
كما ان لفظ الشريعه يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين شرع منزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنه الذي بعث الله به رسوله فان هذا الشرع ليس يهدم الى الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه الا تابع وغير الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تابع للمسلم وفاق للمسلم هذا إذا كان عالما عادلا وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال القضاة فلا تجر قاضيان في النار وقاضي في الجنة رجل علم الحق وقضى به وهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل وهو في النار ورجل علم الحق فقضى لغيره وهو في النار وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد عالم محمد صلى الله عليه وآله وسلم na'am to a bisa yadda ibnu taymiya ya fa- ya saba abinda malamai suke kira at-tanzir ka kawo mas'ala ka kawo wata da take kama da ita dan ka ƙara fito da bayanin ta farko a fahince ta sosai saboda ka ya faɗi waccan mas'ala ta al-haqiqal kauniyya da qadariyya da yadda mutane suke haɗe su su kasa bambance menene haqiqal kauniyya menene haqiqal qadariyya abin da shar'iyya sai kuma ya kawo misali da ash-shari'a kalmar shari'a kalmar shari'a wasu mutane ba sa fahimtar menene menene shari'a da Allah ta'ala ya saukar wanda yake ne littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abinda ijtihadi ne na malamai ba alqur'ani bane ba sunna bane ijtihadi ne wanda zai iya zama daidai zai iya zama kuskure saboda haka idan mutum ya bar abinda yake ma ba shari'a ba ijtihadi ne sai a ce ya bar shari'a wanda kuma ita shari'a tana nufin abinda Allah ya saukar a littafin sa da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kama anna lafz shari'ati yatakallamu bihi kathirun min an-nas wa la yufarriqu bayna ash-shar'i al-munazzal min 'indillahi ta'ala wa huwa al-kitab was-sunnah alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu ce kamar yadda lafazin shari'a da da mutane suna magana da wannan amma ba sa iya bambancewa tsakanin ash-shar'i al-munazzal shari'ar da aka saukar daga Allah ta'ala wa huwa al-kitab was-sunnah shine littafin Allah da sunna الذي بعث الله به رسوله وان الله ايكو النبي سد شي فان هذا هذا هذا الشرع ليس لاحد من الخلق الخروج عنه وان شرعر با wani wanda yake da damar ya fita daga cikin ta wala yakhruju anhu illa kafir babu mai fita daga cikin ta sai kafiri wa bayna ash-shar'i alladhi huwa hukmu al-hakimi da kuma shari'ar da hukuncin mai hukunci ne fal hakimu taratan yusib wa taratan yukhti mai hukunci wani lokaci yayi daidai wani lokaci ya kuskure hada in kana aliman adilan wannan in ma mai ilimi ne kuma adali ne to ibnu taymiya zai shiga yin bayanin wannan gaba domin ya hada ta da waccan gaba ka gane cewa mutane suna dirkaniya a wasu matsaloli ba sa bambance abin da suke da kama a zahiri amma kuma ba dai suke ba a hakikanin al'amari wannan shine matashiyar karatun mu insha Allah a darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi